آتيناهن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ترى ga watan rabi'il awwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1443 wadda ta yi daidai da sha shida ga watan sha shida ga watan goma shekara ta 2021 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin muqaddimatul iziya na malam abul hassan ashabili rahimahullah wanda muke bibiyar sharhi da ainihin wato bayanai daga ainihin wato littafin fatuhu rabbil bariya na Profesa Muhammadu Mansur Sokoto hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 67 a darasin da ya gabata mun yi karatu ne a iyamu ramadan ma'ana sallar wato tahiyatul masjid kai mun yi magana ne akan tahiyatul masjid da kuma hadisan da suka yi bayani akan mahimmancin yin tahiyatul masjid da kuma tattaunawar da aka yi game da tahiyatul masjid sannan muka shiga bayani akan sallar asham tarawih ko tahajjud bayani akan adadin rakawo'inta da kuma saɓani ko tattaunawar malamai game da adadin rakawo'in ita sallar tarawih bayan nan kuma muka shiga bayani akan sunanin rawatib inda shi ma muka karanta hadisai da suke bayani akan sunanin rawatib Allah da hikimarsa Allah ta'ala ya kawo mana ni'ima ta ruwan sama ko Allahumma sayyiban nafi'an to mun shiga cikin sujudin tilawa sai lokaci ya cin mana da haka za mu tashi akan sujudin tilawa qala al muallif rahimahullah ta'ala sujudin tilawa mala yace sujadar da ake yi in an yi tilawar alqur'ani akwai wasu wurare da in an zo ake yin sujada wa sajadatu tilawati lil qari'i wa qasid al istima' mala yake cewa sujadar tilawa ana yin ta lilƙari ga mai karatu wanda yake karatun alkur'ani in ya zo wajen sujudu tilawa zai yi wannan sujada ɗin wa ƙasidil istima da kuma mai nufin sauraron karatun alkur'ani amma sai mala ya kawo wani sharaɗi ce in kana alƙari usalihan lil imama amma fa idan shi mai yin karatun alkur'anin yana cikin waɗanda suka halatta ya inganta su yi limanci bi an kana zakaran shine ya zama namiji ne baligan baligi ne mutawaddi'an ya zama yana da alwala ghayra qasidin isma'an nasi husna qira'ati banda wanda yake nufin jiyar da mutane daɗin karatunsa wannan shine bayanan da mala abul hasan ya yayi a nan ta'arifuhu to sai kuma maganar wato ta'arif wato ma'anar sujudu tilawa sujudu tilawato ko sujudu tilawati huwa sujudu alladhi sababuhu tilawatun aw sama'u ayatin min ayati sujudi fil qur'anil karim sujada tilawa ita ce wata sujada wadda dalilin da yasa ake yin ta tilawatun karatun alqur'ani aw sama'u ayatin ko dai karatu ko kuma sauraron wata aya min ayati sujudi daga cikin ayoyin da ake yi musu sujada fil qur'anil karim a cikin alqur'ani mai girma wannan ita ake kira sujudu tilawa ko dai shi mai karatun ko mai sauraron karatun in an zo gurin yayi sujada wannan ita ce sujudu tilawa فضله وأن سجدة تنادى فللا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن كربودك أبي هريرة الله يكارى مسجد دايتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زن الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا قرأ ابن آدم السجدة idan ɗan adam ya karanta ayar da ake yin sujada a cikinta fasajada kuma ya yi sujada ɗin i'tazala shaitanu ya buki shaidan sai ya ƙaurace ya yi nesa ya yi gefe guda yana kuka ya ƙulu yana cewa ya wailahu kai cansa shi da kansa yake wa kansa wannan addu'ar haza du'a'un ala nafsihi bil wail wa huwa al halak shine shaidan da kansa yake wa kansa addu'ar wailu wato wa huwal halak shine halaka ma'ana yana cewa ya wailahu ya halaka ya bani ya lalace umira bis sujud yace an umarce shi yayi sujada shi dan adam kenan an umarci dan adam yayi sujada fasajada kuma yayi biyayya yayi sujadar falahul janna sai aljanna ta tabbata a gare shi wa umirtu ya ce ni kuma sai aka umarce ni bis sujudi da yin sujada fa asaitu sai na saba faliyan naru wuta ta tabbata gare ni shi da kansa yake faɗin haka na fata an gane kaga kenan ashe ba karatu ba a'a tarbiya tarbiya tana da matukar mahimmanci yanzu kaga shedan ba dan ba da ilimi ba yana da ilimi amma ba shi da tarbiya shi yasa aka ba shi umarni ya ƙi na fata an gane da aka tarbiya ita ce gishiri a karatu don mutum karatu kawai ba tarbiya to za a samu matsala yanzu ga shaidan yana da karatu amma ba shi da tarbiya shi yasa da Allah ta'ala ya umarce shi ya saba umarnin aka ce yayi sujada ya ƙi dan adam aka ce kai yi sujada sai ya je aka ba dan adam aljanna shi kuma aka ba shi wuta wani hadithi imam muslim ya fitar da shi hadithi na 81 hukumuhu hukuncin sujadar tilawa shin wajiba ce ko mustahabbiya ce ko kuma ya take ajma'al ulama wa alama shuru'iyyati sujudi tilawa malaman musulunci gaba daya sun haɗu akan shar'antuwar sujudi tilawa lil ayat akan wasu ayoyi ko kuma lil'ayat saboda wasu ayoyi wal ahadith da hadisai alwaridati fihi waɗanda suka zo da bayanin sujudu tilawa ka hadisi bin umara kamar hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya karo alaina surata yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta mana sura fiha sajadatu kuma a cikin surar akwai ayar da ake mata sujada fayasjudu sai manzon Allah ya yi sujada wa nasjudu ma'ahu mu ma mu yi sujada tare da shi hatta ma yajidu ahaduna mawdi'an li jabhatihi har ɗaya daga cikin mu karrasa samun gurin da zai sa goshinsa saboda guri ne na karatu haka ba gurin sallah ba da haka kaga an ana cikin yin karatu yayin sujada to kaga kowa zai nemi gurin sujada yace to har ma saboda yanayin takura da matsewar gurin da yawan mutanen har wani daga cikin mu karrasa ina zai sa goshinsa ya sujada saboda koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an bayyanta ko wannan hadisin shi ma imam bukhari ya fitar da shi hadisi na 1075 imam muslim hadisi na 575 thumma ikhtalafu to sun yadda cewa sujudu tilawa shar'antacciya ce amma su malaman sai suka samu sabani fil wujubi game da shin wajibi ce sujudu tilawa ko kuma ba wajibi ba ce ala kaulaini sai suka yi sabani akan zantutuka guda biyu al'awwal auli na farko suka ce annahu wajibun suka ce sujudu tilawa wajiba ce wa huwa mazhabu thauri wa abi hanifa wa riwaya an ahmad wa ikhtarahu shaykhul islam ibn taymiya mazhabun farko suka ce sujudu tilawa wajiba ce duk lokacin da ka zo ka karanta ayar da ake mata sujada to wajibi ne sai ka faɗi kayi sujada wannan shine ra'ayin mazhabin at-tauri wa huwa mazhabu at-tauri mazhaba ce ta Sufyan at-tauri wa Abi Hanifata da Abi Hanifa wa riwayatin an Ahmada kuma riwaya ce daga Imam Ahmad wa ikhtarahu Shaykh islam Ibn Taymiyyah haka Shaykh islam Ibn Taymiyyah wannan ita ce fatawar da ya zaba cewa sujudu tilawa wajiba ce ka koma cikin fatawul qadir mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da saba'in da biyu da kuma ibn abidin mujalladi na biyu shafi na ɗari da uku da majmu'ul fatawa mujalladi na ashirin da uku shafi na ɗari da talatin da tara zuwa ɗari da hamsin da biyar da kuma al'insaf mujalladi na biyu shafi na ɗari da casa'in da uku wannan shine ƙauni na farko ƙaunin malaman farko suka ce wajibi ce الثاني قولي نبي أنه مستحب وليس بواجب shine mazhabin malaman da suka ce sujudu tilawa mustahabbiya ce ba wajiba ba wa huwa mazhabul jumhur wannan kuma shine ra'ayin jumhur mafi yawan malamai malikun shafi'i auza'i wal layth wa ahmadu wa ishaq wa abi thawr ومالك والشافعي والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود وابن حزم وبه قال عمر بن الخطاب وسلمان وابن عباس وعمران بن حسين لا فتانغاني وعمران بن حسين malam ce mazhabin wayannan malaman kenan cewa sujudu tilawa musahabiya ce in kayi kana da lada amma ba wajiba bace wannan shine ra'ayin Malik Shafi'i Auza'i Layth Ahmad Ishaq Abi Thawr da Ibn Hazm kuma wannan shine ra'ayin Umar bin Khattab wa Salman da Salman wa Ibn Abbas da Ibn Abbas wa Imran bin Husayn wannan shine mazhabin su koma cikin al-majmu'u mujalladi na hudu shafi na 61 da kishaful qina wato mujalladi na ɗaya shafi na 445 wal mawahib mujalladi na biyu shafi na 60 wa tamhid mujalladi na 19 shafi na 133 da kuma al muhalla ta ibn hazm mujalladi na biyar shafi na 105 wa hatajjal mujibuna bima yati waɗanda suka ce wajibi ce sun kafa hujja ne da dalilan nan da za su zo na farko suka ce qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala fa ma lahum la yu'minuna me yasa ba sa yin imani ne wa idza quri'a alaihimul qur'anu in an karanta musu alqur'ani la yasjuduna ba sa yin sujada suratul inshiqaq aya ta 20 zuwa 21 qalu suka ce wa dhammu la yata'allaqu illa bi tarki wajibin zargi ba zai ratayu ba sai da barin abin da yake wajibi ne ba za a zargi mutum ba sai in ya bar abin da yake wajibi amma abin nan mustahabbi ne dan ba dole bane mustahabbi ne sai ba kai ba to me na zargi tunda dawa ba dole bane shi wannan ita ce hujjarsu Allah ya ce fa malahum la yu'minuna wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjuduna sai suka ce wannan zargin da aka yi musu cewa malahum la yu'minuna kuma me yasa an ana karatun alqur'ani la yasjuduna ba sa yin sujada kaga zargi ne sai suka ce ba za a yi zargi mutum ba sai in ya bar abin da yake wajibi ne wannan dalilin su na farko dalili na biyu qawluhu ta'ala suka ce fadin Allah ta'ala fasjudu wa qatarib wasjudu lillahi fasjudu lillahi wa'budu ku yi sujada ga Allah wa abudu kuma ku bauta wa Allah suratul najm wato fasjudu lillahi wa abudu ku yi sallah ku yi sujada ga Allah wa abudu ku yi sujada ku bauta wa Allah wannan su ma suka ce umarni ne suratul najm aya ta 62 dalilin su na uku qaulu ta'ala wasjudu wa qatarib ka yi sujada ka kuma ƙara kusantar Allah madaukakin sarki suratul alaq aya ta 19 na hudu ma fi hadith abi huraira al-mutaqaddim suka ce bayanin da ya zo cikin hadisin abi huraira da ya gabata umira bin adama bi da an umarci dan adam da yin sujada ainihin wato fasajin sai ya sujada falahul jannata sai Allah ta'ala ya bashi aljanna kaga kenan a wacce ruwaya da makaranta za ku gyara wannan umira umira bin adama bi sujudi ko wannan hadithi ne wanda yake ainihin wato ya gabata mun karanta shi na biyar asaru usman bin affan wato akwai wani asar na usman bin affan radiyallahu anhu da yake ta innama sujudu ala man istama'a ai ita sujudu tilawa tana kan duk wanda ya saurara duk wanda ya ji an karanta ya saurara to zai yi sujudu tilawa wannan isnadin wannan magana sahihi ne a kharajahu ibn abi shaiba wato hadithi na 4220 da kuma abdul razzaq mujalla wato shafi na 590 wato 5900 ko da shida hadithi na dubu ok to hadithi ne ko hadithi na dubu biyar da ɗari tara da shida mamul bai haƙi mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da ashirin da hudu wa ajabal jumhuru bima yati ra'ayin jumhuru su sun ce mustahabbi ne mustahabbi ya ce sujudu tilawa to da, da, wayancan malamai suka kawo wannan hujjar ta cewa wajibi ce to sai su kuma jumhuru suka ba su amsa shine wa ajabal jumhuru bima yati jumhuru sun ba su amsa game da wannan hujja tasu game da wato akan abubuwan nan da za su zo na farko anna dhamma fil ayati lin shiqaq zargin da Allah ya a cikin suratul inshiqaq muta'alliqun bi tarki sujudi iba'an wastikbaran yana da alaka da kin yin sujada iba'an saboda ki wastikbaran da girman kai wato wanda ya ki yin sujada saboda kin bin umarnin Allah saboda girman kai to a kansa aya take magana fayatanawaluhu man tarakahu ghayra mu'taqidin fadlahu sai dai wato wanda ya ki yin sujudu tilawa saboda shi a aqidarsa ba ta da wata falala to shi ma wannan hukuncin zai iya kunsarsa zai iya shafarsa wala mashru'iyyata ko kuma wanda yake ganin ba a shar'anta yin sujudu tilawa ba ma'ana fa yatanawaluhu ghairu fa yatanawaluhu ghairu mu'taqidin fadlahu wala mashru'iyyata wanda yake ganin ma wato shi baya kudurce falalar sujudu tilawa baya kudurce shar'antuwar sujudu tilawa to shi ma wannan ayar za ta iya shafarsa fa malahum la yu'minuna wa idza quri'a alaihim alqur'anu la yasjuduna tana magana akan wanda suka ƙi yin sujada dan girman kai suna magana tana magana akan wanda wato za ta iya shafar wanda ma suke ganin sujudu tilawa ba wata ba ta da wata falala ko kuma sujudu tilawa nan ma ba a shar'anta yin ta ba sun ce kawai akan abin da ayar take magana ke na biyu suka ce anna listidlal bil ayatayn al ukhrayayn kafa hujja da wayancan malamai na farko suka yi game da ayoyin nan guda biyu na ƙarshe wato fasjudu lillahi wa abudu da wasjudu wa qatarib mawqufun ala an yakuna al-amru fihi ma lil wujud wa ala an yakuna al-murad bis sujudi sajdatu tilawa wa huma mamnu'ani yake cewa wayannan ayoyi guda biyu na ƙarshe kafa hujja da su akan cewa an an yakuna al-amru fihi ma al'amarin da ya zo a cikinsu lil wujubi na wajabci ne domin an ce fasjudu umarni ne fasjudu lillahi wa abudu umarni ne wasjud wa qatarib shi ma umarni ne to sai suka kafa hujja da cewa ai gashi an ce umarni shi kuma umarni daga Allah ko daga annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne sai an samu dalilin da ya nuna ba wajibi ba wala an yakuna al-muradu bis-sujudi sajdatu tilawa to sai dai kuma shin wannan sujadar da aka yi magana akan ta sujadar tilawa ake nufi ko ba sujudu tilawa ba wa huma waɗannan ayoyin guda biyu kuma mamnu'ani wato ba za su ɗauki ma'anar sujudu tilawa ba da aka ce fasjudu lillahi wa abudu sujudar tilawa ko kuma sujudar sallah wasjudu wa qatarib ana magana akan sujudu tilawa ko magana sujudar sallah to shi yasa suka ce anna listidlala bil ayatayn al ukhrayni wato kafa hujja da waɗannan ayoyi guda biyu na ƙarshe mawqufin zai tsaya ne ala an yakuna al amru fihi ma lil wujub in umarnin da aka yi a cikin su na wajibi ne in umarnin da ya zo cikin waɗannan ayoyin guda biyu na wajibi ne to shine sai a ce sai a kafa hujja da waɗannan ayoyi guda biyu wa ala an yakuna al-muradu bis sujudi sajdatu tilawa sannan kuma ya zamto ayoyin guda biyu suna magana akan sujudi tilawa to sai ya zamto wannan hujjojin da suka kafa hujja da waɗannan ayoyin sun yi ma'ana in ya zamto ayoyin nan guda biyu na ƙarshe da suka kawo fasjudu lillahi wa abudu da wasjud wa qatarin idan umarnin da suke da ke cikin su na wajibi ne daya sannan idan maganar sujudu tilawa ake biyu to shine kafa hujja da su zai samu gurbi an gane amma idan umarnin da ya zo cikinsu ba umarni ne na wajibi ba to kaga ba maganar a kafa hujja da su akan wajabcin sujudu tilawa idan ayoyin ma suna magana ne akan sujudar sallah ba sujudu tilawa ba to kaga ma ba zai yiwu ba a kafa hujja da su akan sujudu tilawa shi yasa sai yake cewa wa huma mamnu'ani duk guda biyun kuma ba za su yi ba a ce umarni ne na wajibi mamno a ce sujudu tilawa ake magana mamno wannan shine amsar da jumhur suka ba su da haka su suna ganin waɗannan ayoyi guda biyu fasjudu lillahi wa abudu da wasjudu wa qatarib ba hujja bane akan ra'ayin wayancan malamai na farko ba hujja bace gare su kai su malaman farko akan cewa sujudu tilawa wajiba ce Allah ya sa an fahimci bayanin wa an zaid bin thabit radiyallahu anhu qala yace قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم زيد بن ثابت الله يقرا masa yadda yace na karanta suratul najmi wan najmi idha hawa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam falam yasjud fiha amma da aka zo fasjudu lillahi wa'budu falam yasjud fiha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi sujada a cikin ta ba wa fi riwayatin a wata ruwaya falam yasjud minna ahadun babu wani mutum ɗaya daga cikinmu da ya sujada kuma gashi an karanta ayar da wato ayatu sujud wannan rashin yin sujadar da annabi bai ba da sauran sahabbai me yake nuna yana nuna sujadar wajiba ce ko kuma ba wajiba ba ce inda wajiba ce annabi zai bata ba zai bata ba sauran sahabbai ma za su yi to annabi aka karanta suratul najm aka je can karshe fasjudu lillahi wa abudu bai yi sujada ba sauran sahabbai ba wanda yi sujada ka duba sahihul bukhari hadisi na 1072 imam muslim hadisi na 577 wa qad humila al-amru fil ayatayn al-ukhrayn ala an-nudbi wasu malaman kam sun dauki wancan umarnin da yazo cikin ayoyi guda biyun nan akan mustahabbanci aw ala anna al-murada bihi sujudu sala ko kuma akan abinda ake nufi da wayancan ayoyin guda biyu ana magana akan sujada ta sallah magana mu ta dazu kenan an gane ko wasu sun dauki waɗancan ayoyin fasjudu lillahi wa abudu da wasjudu wa qatarib akan cewa umarnin da yazo a cikin su na mustahabi ne ba na lalle bane ko kuma a'a ana magana ne akan sujada sallah ba sujudu tilawa ba aw annahu fi salati al-maktubati ala al-wujub ko kuma in a sallar farilla mutum ya karanta ayoyin sujada to wajibi ne yayi sujada wa fi sujudi tilawa amma in ba sallah yake ba kawai karatun alqur'ani yake to yin sujada tilawa lokacin karatun alqur'ani ala nudubi mustahabbi ne ala qa'idati shafi'i akan ka'idan nan ta imamu shafi'i fi hamlil mushtarak ala ma'ana yaini akan fassara kalmar da ta yi tarayya ko hukuncin da ya zama mushtarak ya yi tarayya da juna ala ma'ana yaihi akan ma'anoninsa guda biyu yanzu kaga waɗannan ayoyi guda biyu za su iya ɗaukan ma'anonin guda biyu ina ba ta gane za su iya ɗaukan ma'anonin guda biyu ma'ana za su iya ɗaukan ma'anar wannan sujadar da aka yi umarni wajibi ce za kuma yi ta iya ɗaukan mai ba wajibi ba ce ko kuma wannan ayoyin guda biyu za su iya ɗaukan ma'anar sujudu sala ake nufi ba sujudu tilawa kuma duk za ta iya ɗaukan kila ana nufin sujudu tilawa da sujudu sala to kaga yanzu an samu ishtiraki tsakanin sujudu tilawa da sujudu sala ina fata gane to shine sai malam yake cewa bisa ka'idar imam shafi'i shine ainihin wato a hamlul mushtarak ala ma'ana yahi a ɗauki wani dalili ko wani hukunci wanda ya zama wato akwai abubuwa guda biyu da suka yi tarayya akan wannan hukuncin to sai a ɗauki wannan hukuncin ko wannan lafazin a fassara shi ala ma'ana yahi akan ma'anonin guda biyu shi yasa kaga kenan idan a sallah ne wajibi ne sujudu tilawa in kuma a karatun alkur'ani ne ba cikin sallah ba mustahabbi ne yin sujudu tilawa an gane shi yasa kaga in a sallah ne kaga bisa wannan kaulin in a sallah ne kuma kai baka so kai sujudu tilawa to kaka karanta aya kaka karanta aya da ta zo da magana sujudu tilawa ka koma cikin fatowar bari mujalladi na biyu shafi na 648 an umar bin khattab radiyallahu an annahu qara'a yawm al-jum'ati 'ala al-minbari suratan nahl sayyidina umar dan khattab Allah ya kara masa yadda ranar juma'a ya karanta suratun nahl yana kan minbari hatta idza ja'a as-sajada har sai da yazo daidai ayar da ake mata sujada fanazala sai sayyidina umar ya sauka fasajada ya yi sujada fasajadan nasu sauran mutane su ma suka yi sujada hatta idza kanat aljum'atul qabila da juma'a ta sake kewayowa qara'a biha sai kuma karanta suratul nahl hatta idza jaa sajada har sai da yazo daidai wannan aya ta inda ake yin sujada qala sai sayyidina umar ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane inna namurru bis sujudi hakika mu za mu wuce ta wajen wannan sujada ko kuma inna na murrubi sujudi mu muna wucewa ta, ta ayoyin da ake wa sujada faman sajada faqad asaba duk wanda ya zo wucewa ta irin waɗannan ayoyin yayi sujada ya dace wa man lam yasjud wanda kuma ya wuce bai yi sujada ba fala isma alaihi bai da wani laifi wa lam yasjud umar radiyallahu anhu a wannan juma'a ta biyu sai sayyidina umar bai yi sujada ba ina fata gane wannan imam bukhari ya fitar da wannan asar din hadisi na 1770 wa hadha wa qala hadha bi mahdarin min sahaba kuma ya faɗi haka a gaban sahabbai wa lam yunkar wa lam yunkir alaihi ahadun babu wani da ya masa inkari minhum daga cikin sahabbai fa kana ijma'an minhum sai zama wannan magana ta sayyidina Umar kaman ijma'i ne sahabbai suka yi wa ƙaunin jumhuru ƙawiyyun jiddan da haka ra'ayin jumhur a wannan matsala yana da ƙarfi sosai wa in kana li shekul islam munaqashatun ko da yake shekul islam shi yana da cene na ce yana da tacewa a wannan yana da tattaunawa da yayi ala adillatul jumhur bisa dalilan da jumhur suka kawo wallahu a'lam shi a wajen imamu shekul islam akwai yan munaqasha munaqasha akan wannan matsala amma dai ra'ayin jumhur ma yace yana da ƙarfi sosai hay'atu sujudin tilawa to yaya ake yin sujudin tilawa din nan yanzu mun ji yadda aka kai ruwa rana aka tattauna shin dole ce ba dole bace mun ji to yanzu kuma ya ake yin ta na farko ittafaqa al-fuqaha wa ala anna sujudat tilawati yahsulu bi sajdatin wahida dukkan malaman fiqh sun hada kan cewa ita sujudat tilawan nan tana tabbata ne da yin sujada kwaya ɗaya tak da ka sa goshinka sau ɗaya ya wadatar ba sai ka sake yi ba na biyu يكون السجود يكون السجود على هيئة السجود في الصلاة تماما wato ita sujadar da za a yi ta tilawa to ta kasance a kan irin yanayi da sufar sujadar da ake yi a cikin sallah wato tamaman ɗari bisa ɗari yadda ake yin sujadar sallah haka za a yi sujadar tilawa min wadu ilyadaini na ɗora hannaye tafukan hannaye a ƙasa war rukubatai ne da gwiwoyi guda biyu a ƙasa wal kadamaini da gefen kafafuwa guda biyu a ƙasa wal amfu da hanci wal jabhati da goshi wa mujafatin mirfaqaini da nisantar da damatsa anil jambaini daga kwibuka wal batni da nisantar da ciki anil fakhizaini daga cinyoyi wa tawjihul asabi'i da fuskantar da yan yatsu lil qiblati su kalli al qibla wa gairi zalika da wani haka mimma taqaddama daga abin da ya gabata a babin sallah yanda ake irin wannan sujada to haka ita ma sujudu tilawa take na uku wala yushra'u fihi alal asahi tahrimun ba a shar'anta yin kabbara harama ba a cikin sujudu tilawa bisa zance mafi inganci takbiratul ihram wala taslimun ko sallama ba a shar'anta cewa sai kai kabbara harama ba ba a shar'anta sai kai sallama ba قال شيخ الإسلام شيخ الإسلام يقول هذا هو السنة المعروفة وأن إتتي السنة سننيا عن النبي صلى الله عليه وسلم لقى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جماعة السلف كما أكون وأن الرأي ما في يوم أين واتو جماعة السلف ما لم يمقب تاسكي تفيع كي وهو المنصوص عن الأئمة المشهورين كما وأن شيني أبن أكا نسنتا أكا واتو شيني نسن أكا رويتو daga manyan malamai wayanda suke shahararru a koma cikin at-tamhid mujalladin 19 shafi na 134 wa naqala ibn abd al-barr fi at-tamhid ibn abd al-barr ya ciro a cikin littafin sa at-tamhid adamu taslimi an malikin wato rashin yin sallama ya ruwaito wannan magana ta rashin yin sallama an mutum ya yi sujudu tilawa da ya kai goshinsa in ya dago kawai sai ya ci gaba da karatunsa ba sai ya yi kabbara ba wannan shine abin da aka roto daga malik wa shafi da imamu shafi wa ahmad da ahmad wa abi hanifa da imamu abu hanifa ka duba a tamhid mujalladi na 19 shafi na 134 to wancan na biyu majmu'ul fatawa ko maganar shekul islam ita kuma majmu'ul fatawa mujalladi na 23 shafi na 165 وقد ورد التكبير وقد ورد التكبير في حديث ابن عمر رضي الله عنه amma maganar kabbara ita kam ta zo a hadithin abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qara'u alaina alquran yace manzo Allah yana karanta mana alqurani fa idza marra bis sajada idan ya zo wucewa ta wajen ayar sujada kabbara sai kabbara wa sajada sai sujada wa sajadna mu ma sai mu sujada walakin nahu hadithun da'if sai dai hadisin yana da rauni a koma cikin abu daud hadithi na 1413 bai haƙi mujalladi na biyu shafi na 325 abdulrazak a hadithi mai lamba ta 5911 ka kuma cikin ka koma cikin al'irwa'ul galil wato shafi na 472 wafi ya hadithu wa'il bin hujir amma akan wannan matsala ta yin kabbara a sujudu tilawa akwai hadithin da aka ruwaito daga wa'il bin hujir Allah ya kara masa yadda annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi ma'a takbir yace ai manzon Allah ya kasance yana daga hannunsa tare da kowace kabbara wa yukabbiru yana yin kabbara kullama khafada wa kullama rafa'a duk lokacin da ya sunkuya ko ya daga walakin nan zahira annahu fi takbiri idza kana fi salati sai dai abin da ya fi fitowa fili anan shine wannan kabbarar da annabi aka ce yana yi yana yin ta ne a cikin sallah ba sujudu tilawa ba ka koma cikin musnad na imam ahmad mujalladi na hudu shafi na 316 da littafin ad-darimi sunan ad-darimi mujalladi na daya shafi kai hadisi na 1225 ka kuma duba at-tayalisi shi ma hadithi na 1021 a kuma duba al'irwa mujalladi na biyu shafi na 36 واختار ابن عثيمين رحمه الله أن يكبر إذا سجد فقط shi kuma sheik ibn uthaymin ya zaɓi fatawar cewa in za ka yi sujada tilawa kai kabbarar in za ka tafi sujada kawai amma za ka ɗago kakai yi sujada kakai kabbara za ka tafi sujudu tilawa sai kai kabbara sai ka tafi shi sa za ga wasu masallatan a tahajjud ko sallar tarawih cikin ramadan in suka karanta ayar sujada to za ka ji an yi kabbarar an tafi sujada amma an tashi dagowa ya dai ka ji ya ci gaba da karatu ci gaba da karatu yana nuna cewa ya dago kenan na ba ta gane wannan shi ma ka duba taujihun ragibin ila ikhtiyarati shaykh ibn uthaymin صفحة تدريد عشر الأفضل أن يقوم من أراد السجود للتلاوة في غير الصلاة abin da ya fi falala wato wanda yake so zai yi sujudar tilawa ba kuma a cikin sallah ba ya miƙe sun ya hawi sannan sai kuma ya taho lisujudin tilawa don yin sujudin tilawa kada ya zamto kawai kana zaune sai ka karanta ayar sujudu tilawa kawai daga zaunen sai ka lankwashe kafafuwan ka kai kabbara za ga yawanci haka ake to sai malai ce abin da yafi in zaka yi sujudin tilawa to in ka zo daidai ayar sai ka miƙe tsaye daga tsayen zaka yi kabbara sai ka taho wa huwa mazhabul hanabila wannan mazhabi ne na hanabila wa ba'd wa ba'd mutaakhir al hanafiya da wasu daga cikin wayanda suke bin maza wato mazhabin hanafiya wato almutaakhiri hanafiya wanda suka zo daga baya baya cikin masu bin mazhabin hanafiya wa wajhun inda shafiya kuma wannan wata fuska ce a mazhabar shafiya wa ikhtarahu shaykhul islam kuma wannan fatawa ce ko kuma ra'ayi ne da shaykhul islam ya zaba ka duba cikin albada'i mujalladi na ɗaya shafi na 162 da matsalibu ulin nuha mujalladi na ɗaya shafi na 586 da majmu'ul fatawa mujalladi na 23 shafi na 173 qalu suka ce li annal khurura suqutun min qiyamin wa qad qala Allah ta'ala idha yutla alaihim yakhruna lil azqani sujada suka ce li annal khurura sabida kalmar al khurura al khururu suqutun min qiyamin shine ka fadi daga tsaye ka taho ka fadi kasa na fata gane wannan shi ake kira da alkharru ko alkhurur shine mutum daga yana tsaye kawai sai ga ya faɗo ya yi ƙasa to wannan alkhurur kenan da larabci wa qad qala ta'ala ubangiji ta'ala ma ya amfani da wannan kalma yace idza yutla alaihim idan ana karanta musu yakhruna lil azqani sujadan in ana karanta musu ayoyin Allah sai su fada akan fuskokin su suna sujada ya khirruna lil azqani sujadan sai su fada akan fuskokin su suna yin sujada kaga ya khirruna to a karkashin wannan fikihun ayar ne sai wasu cikin malamai suke ganin in zaka yi sujada tilawa to kamata ka miƙe tsaye in ka miƙe sannan sai ka fado ka taho sujada ina fata an gane wa in lam yaf'al wa sajada min qu'udin amma fa mutum bai miƙe tsayen ba yayin sujada tilawa dinsa daga zaune fala ba sa babu kuma laifi ba yawwa wa mazhabu shafi'i wa jumhur ashabi mazhabar imam shafi'i da kuma jumhurin almajiransa annahu la yathbutu fi hadha alqiyam shay'un yu'tamadu alai game da wannan miƙewa tsayen babu wani dalili da ya tsaya ya tabbata da za a jingina da shi akan wannan miƙewa tsayen qalu fal ikhtiyaru tarku shi yasa malamai wasu suka ce abin da yafi kewaye wa kuskure zababban zance tarku shine a bar wannan ainihin wato a miƙewa tsaye din ko yawa ba sai an mike tsaye ba kana zaune kana karatun alkur'ani sai kai sujudu tilawa dinka a zaune ka duba al-majmu'u mujalladi na hudu shafi na 65 to sai ga malai kawo ya zo da wata mas'ala sai ce hal yu'tabaru sujudu tilawa salatun ko salatan hal yu'tabaru sujudu tilawati salatan ko salatun salatun zai zama ko hal yu'tabaru sujudu tilawati salatun shin za a ɗauki sujadar tilawa a matsayin sallah zahaba jamahirul ulama mafi yawan malamai sun tafi ila anna sujudar tilawati cewa ita sujadar tilawa yushtaradu fiha ma yushtaradu lissalati an sharɗanta mata dukkan abin da aka sharɗanta wa sallah fashtaradu la haɓɓahara da aka suka sharɗanta mata alwala واستقبال القبلة da fuskantar alƙibla wa sa'irar shuruɗi da sauran sharuɗa shi yasa in zaka yi ta to sai ka juya ka kalla alƙibla ka koma cikin ibnu abidin mujalladi na biyu shafi na 106 da kuma addasuki mujalladi na ɗaya shafi na 307 da almajmu mujalladi na hudu shafi na 63 da almuguni mujalladi na ɗaya shafi na 550 650 kan ko bainama zahaba ibn hazmin wa shaykhul islam ibn taymiya ila adam ishtiradi shay'in min zalika duk da cewa ibn hazmin da shaykhul islam ibn taymiya su kam sun tafi zuwa ga rashin sharɗanta wani abu daga cikin abin da aka ambata li'anna sujuda laysa bi salatin suka ce domin wannan sujada ba sallah bace tunda ba sallah bace ba sharadi sai kana da alwala ba ba sharadi bane sai ka kalla al-qibla hal huwa ibada shin ibada ce a bal huwa ibada kai yake ta kawai ita ibada ce mai zaman kanta ba sallah ba ce bal huwa ibadatun ibada ce ومعلوم أن جنس أن جنس العبادة لا تش لا تشترط ولا تشترط له الطهارة kuma wannan sanannen abu ne jinsin ibada ba a sharɗanta masa tsarki ko alwala wa huwa mazhabu ibn Umar wannan shine mazhabar Abdullahi dan Umar wa Sha'abi da Imam Sha'abi wal Bukhari da Imam Bukhari wa huwa sahihun kuma mazhaba ce ingantacciya wa mimma yadullu ala zalika hadith ibn Abbas daga cikin abin da ke nuni akan haka shine hadithan Abdullahi dan Abbas annan nabi sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi manzon Allah ya yi sujada a wan najmi wa sajada ma'ahu almuslimuna wal mushrikuna kuma a lokacin musulmi da mushrikai duk suka ranka ya su ma suka tafi sujada tare da shi wal jinna wal insa hadda aljanu da mutane ba an gane ko eh ka koma cikin sahihul bukhari wato hadisi na 1071 قال البخاري امام البخاري sai ce wal mushriku najisun laysa lahu wudu kaga mushriki ai shi najasa ne bai ma da alwala an bayyana kuma gashi an yi sujada shi ma yayi ka koma cikin fatul bari mujalladi na biyu shafi na 644 wa qala shaukani imam shaukani yake cewa laysa fi ahadithi sujudi tilawati ma yadullu ala atibari an yakuna sajidu mutawaddi'a yake cewa a cikin hadisan sujudu tilawa babu wani hadisi da ya nuna la'akari da wato shi mai sujudar tilawa din sai ya zama mai alwala wa qad kana yasjudu ma'ahu sallallahu alaihi wasallam man hadara tilawatahu domin gashi duk waɗanda suka halarci karatun alqur'ani na annabi sallallahu alaihi wasallam suna yin sujada tare da shi in zai yi walam yunqal annahu amara ahadan minhum bil wudu kuma ba a ruwaito ba ko da hadisi guda ɗaya da aka ce annabi ya umarci sahabbai da su je su alwala in za su yi sujudar tilawa babu hasali ma a kowane yanayi in dai sun ga annabi yayi za su wanda kaga da sharaɗi ne sai an yi alwala to in ya zo zai yi zai gaya musu kowa ya je alwala za a yi sujudu tilawa wa ya bu'udu an ya kuna jami'an mutawaddi'in kuma abu ne wanda zai yi nisa zai wato yayi nesa da tunani a ce dukkan su suna da alwala ba lalle bane an fahimta yawa a ce sahabbai duk suna zaune kuma duk suna da alwala wani abu ne wanda ya yi nisa a iya hakaito maka cewa a ai abin da ya sa annabi baya umarta su kullun su da alwalarsu wa aidan qad kana yasjudu ma'ahu al-mushrikuna sannan har wa yau ga mushrikai ma suna yin sujada tare da shi kama ta kaddama kamar yadda ya gabata wa huwa anjasun kuma wahum anjasun alhalin su mushrikan nan najasa la yasihu wudu'uhum in ma sun yi alwalarsu bata inganta ba kuma gashi annabi zai suje da su ma su tafi wa amma saturul aurati amma sharadin suturta al'aura kafin suje da tilawa wal istiqbal da fuskantar al-qibla mal imkan in zai yu fa qila innahu mu'tabarun ittifaqa wasu malamai suka ce a wannan abun la'akari ne a ittifaqin malamai malamai sun hada kan cewa lalle wannan abun lura ne ya zamanto mutum yana da ya suturta al'aurarsa kuma ya fuskanci al-qibla amma magana sai da alwala to ita ce dai suke ganin babu wani dalili da ya ce sai da alwala a koma cikin nailul autar mujalladi na uku shafi na 125 qala shaykhul qala shaykhul allamatu ibnu uthaymin rahimahullah ash-shaykh ibnu uthaymin rahimahullah yace as-sawabu ma dhahaba ilayhi shaykhul islam rahimahullah yace zancen da yafi zama daidai shine zancen da shaykhul islam ya tafi akan sa min anna sujudat tilawati cewa ita sujudat tilawa dinnan laisa bi salatin ba sallah bace wala yushtaradu lahu ma yushtaradu li salati da haka shi yasa ba a sharɗanta mata dukkan abin da aka sharɗantawa ainihin wato mai yin sallah falau kunta taqra'ul qur'ana ala zahari qalbin wa anta ghairu mutawaddi'in misali kana karanta wato anta taqra'ul qur'ana kana kana karanta alqur'ani wato an zahari qalbin wato a fili shine zahari qalbin kana karanta alqur'ani a fili wa anta ghairu mutawaddin kuma baka da alwala wa mararta bi ayati sajada sai kuma gashi ka wuce ta wajen ayat da ake karanta sujada fa ala hadha alqawli a karkashin wannan kaulin tasjudu zaka yi sujada wala haraja babu wani laifi a wannan kaulin kenan kaga in ka riga kai baka da alwala kana karatun alqurani ko kana cikin yin alwala ta kare sai ka zo wajen ayat sujada kawai zaka yi sujada ne ba sai ka sake alwala ba wa kana ibn umar radiyallahu anhu ma'a tashaddudihi ga abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda duk da tsananinsa da zafinsa amma yasjudu ala gairi daharatin yana yin sujada tilawa bai da alwala lakinnal ihtiya sai dai abin da yafi kewaye wa kuskure Allah yasjuda illa mutawaddi illa mutadahhir wato Allah yasjuda walakinnal ihtiyadu Allah yasjuda illa mutadahiran sai dai abin da yafi kewaye wa kuskure shine kada wanda ya sujada tilawa sai yana da alwala illa mutadahiran sai yana da alwala wannan ihtiyadi ne ba wai nassi bane yazo akai amma akwai ihtiyadi ka koma cikin asharhul mumti mujalladi na 4 shafi na 126 da kuma majmu'ul fatawa mujalladi na 23 shafi na 165 zuwa 167 170 daidai ko kaifa yasjudul mashi war rakib kun yi hakuri da ni a gajiye nake da wallahi karatu kaifa yasjudul mashi war rakib yaya ainihin wato almashi wato yaya mai tafiya da wanda yake kan abun hawa zai sujada misali ka ɗauka wato sujudu tilawar kawai kana kan abun hawan ka dai sai kake kake tilawa ila Allah ramma ne mutum daga guri kaza ya ɗauko zuwa zai je guri kaza yana ta tilawar Qur'ani to sai karanta ayar da a cikin ta akwai sujada kuma gashi akan mashin ɗinsa ko akan kekensa ko akan mota to ya zai man qara'a aw sami'a ayata sajadatin duk wanda ya karanta ko ya saurari ayar da a cikinta akwai sujada wa kana mashiyan kuma yana tafiya a ƙas aura kiban ko yana haya akan abin hawa wa arada sujuda kuma yake so ya sujada fa innahu yumi'u bi ra'si to ba sai ya yi sujada ya sa goshin sa ba kawai sai ya ishara ya ima'i da kansa ala ayyi tijahin kana duk inda ya fuskanta kuma kada ya damu kada ya ce sai ya fuskanci alƙibla duk inda ya fuskanta kawai shikenan yana yana yana abun nan dinsa yana tuka mashin dinsa yazo aya sujada kawai sai dan rusuna haka kawai sai ya daga ya ci gaba da ainihin wato karatunsa yana tuki na mai ko ba alwala ai da ba mun yi magana rashin alwala ba sharadi bane fa ibn umar radiyallahu anhuma annahu su'ila an sujudi an ala dabba an tambayi abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda game da yin sujada akan abin hawa faƙala sai ce osjud wa aume ba komai ka yi sujada ka amma ka yi imai ba wai goshin za ka ɗora akan abin hawan ba a'a ka yi sujada sai ka yi imai wannan hadithin ibn abi shaiba ya ruwaito shi hadithi na 4210 bi sanadin sahihin wa sahha imau lil mashi an ta'ifatin min salaf yin imai ga wanda yake tafiya a ƙas shi ma ya inganta daga wasu cikin magabata min ashabi bin mas'udin daga almajiran abdullahi dan mas'udu wa gairihi da waninsu na fata an gane ko a ƙasa kake tafiya kana cikin tafiya nan sai ka zo gurin sujada to shi ma in ka karanta ayar kawai sai ka yi ima'i da kan sai ka daga kawai sai ka ci gaba da tafiyar ka an gane ko wannan na gado da yawa shi ma sujudu tilawati fi awqatin nahyi anis salah to ina hukuncin yin sujadar tilawa a lokacin da aka hana yin sallah a ko wasu lokuta annabi ya hana yin sallah bayan asuba sai rana ta fito ko bayan la'asar sai rana ta faɗi to mutum ya karatun alkur'ani a daidai wannan lokacin kuma ya biyo ayar sujada zai yi sujada a waɗannan lokutan da aka hana yin sallah ko kuma ba zai ba ya juzo sujudu tilawati sujadar tilawa tana halatta fi auqatin nahyi ko da a lokutan da aka aka yi hani ne an salati aka hana sallah min gairi karahatin kuma babu wani karhanci an fahimta fi azhari qaulayil ulama cikin mafi bayyana daga zantutukan malamai babu wani abu lima taqaddama saboda abin da ya gabata a tattaunawar mu min anna sujuda laysa bi salatin ita sujadar ai ba sallah bace to tunda ba sallah bace a kowane lokaci kaga zaka iya yin ta wal ahadithul waridatu bin nahyi hadisan da suka zo na hana yin sallah a wasu lokuta mukhtassatun bis salati sun keɓanci sallah ne ba sujada ba wa hadha madhhabu shafi'i wannan ita ce madhhabar imamu shafi'i wa riwayatin an ahmad kuma riwaya ce daga imamu ahmad wa bihi qala ibn hazm an bayyanta wa hadha madhhabu shafi'i wa riwayatun zai zama wa riwayatun an ahmad kuma ruwaya ce daga imamu ahmad wa bihi qala ibn hazmin kuma wannan shine abinda ibn hazmin al-andalusi shi ma wannan shine ra'ayinsa ka koma cikin al-mughni mujalladi na 1 shafi na 623 da muhalla mujalladi na biyar shafi na 105 da kuma al-bidaya mujalladi na biyar shafi na 105 mujalladi na biyar shafi na 105 wa bidayatul mujtahid a mujalladi na ɗaya shafi na 328 zai mu tashi sujudu tilawa fi salati insha Allah ko mun zo da kyar masha Allah to wadanda abinda